الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin risala muna cikin kitab babul aqdiyati wa shahadati yace wa idza talafa al mutabayi'ani idan masu cinikayya biyu mai saye da mai sayarwa sune al mutabayi'ani idan masu cinikayya biyu sun kai saɓani kila ko ga kuɗi ko ga ajali ko ga duk dai wani abu dai da ya shafi cinikin da sun ka kulla idan sun kai saɓani to istuhlif alba'i wa as'aba mai sai su a rantsuwa shi mai sayarwa ba shi adda kaya ba to a bashi rantsuwa misali sun yi saɓani ga kuɗi shi mai sai suwa ya ce dubu goma sun ka aje shi mai sai ya ce a dubu takwas kaga an samu saɓani to to yanzu magana wa za a ɗauka an ka ce shi mai sayarwa shi za a ce to ya rance ya ce wallahi tallahi dubu goma mun ka aje shi kenan sun mai a mubta'u to in mai sayarwa ya yi rantsuwa to ɗayan biyu thumma sannan ya akudul mubta'u mai saye sai ya karɓi kayan ya ba da dubu goma kamar yadda mai sai suwa ya yi rantsuwa au ko kuma ya halifu shi ma ya rantsi wallahi tallahi dubu takwas mun ka yarjejeniya shi ma ya rance ko waya bra'u sai ya barranta shi kenan shi zai barantar da shi shi kenan kaga sai a bacci nikin to da wanga ba su bari tun ba a kai garin rance ba tunda ba dole na ba ma'ana sadda duk dai an ka samu matsala ga ciniki to magana ta mai saisuwa shari'a ke karba mai saisuwa magana ce ake amsa amma sai ya gama da rantsuwa in mai sayi ya ji magana ta yi mai to in bai bata yi mai ba shi ma sai ya rance shi kenan sai a bacci nikin muna tare wa idza ikhtalafa almutadayani idan masu da'awa su biyu nan ba mutabayani mutadayani addai hmm almuddai da mudda'a alaihi wa idza ikhtalafa almutadayani idan ya za mu fassara abin ga mudda'i ya za a kira shi da Hausa mudda'i me ake kiran mudda'i da Hausa yanzu karatun da mun kai ba kusan mudda'i ba to mi suna ne da Hausa mai ƙara mai da'awa mudda'a alaihi wanda ake ƙara wanda ake da'awa a kansa wanda ake ƙara kenan mudda'i mai ƙara mudda'a wanda ake ƙara to wa idhar talafal mutadaya ne idan masu ƙara su biyu masu da'awar haƙe haƙe suke da'awa su biyu sun kai sabani fi shay'in ga wani abu bi aidihi ma da aga hannunsu kowa yana rike kamar littafin gani ni na rika wani ya rika kowa na cewa littafi ne ne haka mun ka tai gaban kotu kowa rike da da littafin ga ko ko in dabba ta wanga ya kama wanga gehe wanga ya kama wanga kowa na cewa jaki na yana ko tunki ya taita ko sani ya taita duk dai abin da dai ake da'awa suka suke da'awa kowa na rike da shi to amma in ya zan guda an rike da shi guda bai ɗaya yake fa to ita kotu wanda an rike da shi shi ta sani don haka wancan da ka cewa shi ma nashi na amma bai bai rika ba bai rike da shi to wannan shi za a nema ya kawo shaida muna tare don haka ya nuna in kuna da awar wani abu samu inda ka rika ku tai kana rike da shi in ba haka baka da baka da case gaban kotu amma a zo kai rike shi rike to nan matsayin ku guda ga, ga, kotu amma in shi an rike da kayan kai iyaka ta su bali ɗaya hake kana cewa naka na babu ruwan kotu da kai sai ka sai ka kawo shaida wanda, wanda abin yake ga hannu ne kotu shi za ta ɗauka nashi ne don haka kai da babu ga hannunka kai ka da'awa to kai za a cewa sai haka kawo shaida muna tare shi ne ce wa idza talafal mutadaya ne idan masu da'awa su biyu sun kai sabani fi shay'in game da wani abu bi aidihi ma da aga hannuwansu kowa na rike da shi to ya za a yi halafa su biyu kowa ya rance kowa ya rance billahi allazi la ilaha illa huwa nashana wallahi tallahi litahin ga nauna shi ko yace wallahi tallahi nashana kowa ya rance to in sun ka rance wa qasima bainahuma shikenan yanzu ya zanna su su biyu sai a raba littafin to ku kawo littafin malla aliyu yanzu ku ka sayi littafin nawa littafin kake kasuwa yace na dubu goma to eh tai ka sai dan muna tai kai kasuwa ka sai suwa kawo kuɗi ya ta sa kai ga dubu biyar kai ga dubu to ku tahi kan mu koma jin hitin shikenan amma in littafin ga hannun guda yake guda an rike littafi guda shi yace kowa yana cewa na shina to yanzu hukunci ya canza shi wanga da bai rike da shi shi za a cewa ya kawo shaida wanga da an rike littafi rikon nan shi a shaida cewa na shana tunda ya an kai kai ga hannu nai kai ko da kace naka na kaga an kai littafi bai ga hannunka don haka ku rika littafin nan ku tai kai ka ja shi ya ja kotu to sai a ce kowa ya rance amma kafin rantsuwar abinda za a fara cewa kuna da shaida kowa ya kawo shaida ita za a fara kawowa kayan a yi rantsuwa in guda ya kawo shaida guda bai kawo ba shikenan kaga littafi ya tabbata ga mai shaida in kotu ta amshi shaida ta in ya zan kowannen ku bai da shaida kowannen ku bai da shaida to nan za a ce to ku rance sai guda ya rance guda ya ce ani ban rantsuwa shikenan littafi na wanda ya rance na to sai kowanne kowanne ku ya rance wallahi tallahi littafin ga nashi na shi ma an ce wallahi tallahi nashi na to shi kenan yau sai akai littafi sai su araba mu kuɗi an kashe hada muna tare na ba ku misali ne da littafi duk wani abu da mutum biyu sun kai sabani ko mutane sun kai sabani ne yana ga hannun su haka a hukunci ba sai littafi ɗaya ba amma in ga hannun guda yake to abin da kotu za ta ɗauka nashi ne wancan da bai da shi shi za a cewa ya kawo shaida in ya kasa kawo shaida sai a ce to wanga da yake ga hannu na ya rance nashi ne in ya rance shi kenan sai a sallame su muna tare to yace halafa wa qasima bainahuma sai su yi rantsuwa su biyu sai a raba littafin tsakanin su wa in aqama bayyana tayin amma in sun ka tsaye da shaida guda biyu kowannen su ya kawo shaida yan suna da shaida kowannen su yana da shaidar littafin nan ko jakin nan ko abin nan nashi ne
abubuwa da ya zama adillai mutanen da wanda ya kawo su ne waɗanda wancan ya kawo zama adillai to sai sai a bashi shi za a ba muna tare shi a ma'anar kudiya sai a yi hukunci da a adalli ma da mafi adalcin su wanda shi ne sun yi wanda wannan ya kawo shi sun kawo yan gargajiya kaga waɗanne ne kusa ga shari'a ahli sunna don haka sai a ce kai da Allah waɗanga ustadai aka haɗa da waɗanga 'yan gargajiya ga mutum nan aske da geme ga wando biki kamar ɗan tantabara ta ku ba mori shi kenan sai a yi hukunci ga mafi adalci wanda shaidu ne sun yi zama adalai shi za a ba fa'inis tawaya 'yan shaidunsu sun daidaita duk ahalis sunna ne kuma duk ustazai ne sun ka kawo shaidun daidai wa daida suke ba wanda na wani ya na wani adalci to halafa to sai a sa su kaji inda za a zin rantsuwa don haka ba da zuwa aka cewa su rance ba a shaida za a cewa su kawo wanda ya kawo shaida littafi na shi ne in sun kawo shaida da su biyu to sai a diba shaidun wa na fi mutunci sai a yi mai hukunci shi wanda shaidun in duk shaidun su kala su guda duk adalle ne ko ko duk yan gargajiya ne mutane dan magori ne to shi kenan sai a ce to su rance in guda ya rance wanda ya rance shi adda in sun rance su biyu to wannan sai a taya a saye da abin nan sai a raba musu kuɗi muna tare to to ina yake eh wa idza raja ash-shahidu to idan shaida ya dawo ga shaida ta ya walwala shaida ta ya tai kotu ya bada shaida ni a shaidan littafin nan nawa ne ne ya bada shaida akan shaidarsa an ka ɗauki littafin an ka ba wancan ko bayan 'yan kwanaki ya ji wa'azi shaida ƙarya ashe shaida ƙarya ta yi ya ji wa'azi shaida ƙarya duk wanda ya shaida akan ƙarya wuta zai shiga sai tsoro ya kama ya dawo kotu alƙali yana da magana shari'an nan da na ba da shari'a shekara wala ƙarya ta na kai kaga ya dawo daga shaida ta yi yace wa idza raja ash-shahidu sanda duk shaidu ya dawo ba'dal hukumi bayan an yi hukunci akan shaidar da ya bayar kuma alƙali yanke hukunci ya ba wancan haƙi muna tare to ugurema sai ya biya ma a talafa abin da ya talafa bi shahadatihi saboda shaida ta yi yanzu ba a kan shaidar da ya ba su an ka ɗauki littafin an ka ba wancan ba to yanzu nawa littafi yake dubu goma sai ya ce to ya biya wancan da ba a ba littafi ba dubu na goma ba ruwanmu da kiran wancan da an ka ba littafi shaidar ka tasa an ka ba shi aiko don haka ba shi za a ce ya kawo littafi ba a kai da ka ba da shaidar ƙarya an ka ba wani haƙƙin wani to ka biya wancan mai haƙƙi haƙƙi ne kawo dubu ne goma a ba shi tunda shaidar ƙarya ta kan ba su muna tare in ni itarafa amma in shi shaidun ya yi furucin annahu shahida bi zurin da ba shaida ƙarya ta yi shaida zur shaida zur ta yi mai zur ƙarya shaida zur wasu ta nabu rijista min al'authani wasu ta nabu ƙaular zur ku nisanci ƙazamta ta gumaka ku nisanci magana ƙarya in ya yi furuci annahu shahida bi zurin cewa shaida ƙarya ta yabbasuwa to nan za a ce to ya biya duk abin da ya talafa to shi zai biya alahu ashabu malikin sahabban imam malik na faɗi wannan to amma in ya zan ba da ba da gangan yayi shaida ƙaryar baha shi wani abu ya gitta mai ya ɗauka akwai wani wani rikici da an kai na litan an ka samu an ka sashi shaidu ya ɗauka shi ne sai da bayan gano ba shi bane to kaga nan sai a kira wancan kaga nan ba da gangan yayi ba don haka sai a kira wancan da an ka balita a ce shari'a ta walwale ina fatar ku ba amma in dai da gangan ya zo ya yi ƙarya ya shaida ƙarya an ka ba wani haƙƙin wanto shi za a tilasta ya biya wa man ƙala wanda ya ce radattu ilai kama wakkalta ni alai na mai dan ma abin da ka wakilta ni gare shi kuɗi da na ba su a dubu hamsin ni ce don Allah ga su a kai min ga malla abu albani kuɗin da na ranta gare shi Allah ya hore sai ni ba mallam bashiru na ce ya kai ma abu albani bayan kwanaki abu albani ya bugu mai buga ta mallam kudin nan har yanzu ba ka kawo ba nice to ai da ba su aka yi ma sai ni kire mallam bashiru mallam bashiru ya ce a kai ku mallam ai na hada ma na zo bai askan mai ba na mai dan ma kudin yace ya mai da kudin da an ka wakilta shi ya ba wani misali misali na dan ba ku kuna fahimta wa man ƙala wanda ya ce radattu ilaika na mai dan ma ma wakalta ni alayya abinda ka wakilta ni gare shi wakilta shi an kai ga wani abu na dukiya kila ya kai ma wani sai ya ce mu wanga da ya wakilta shi ai na mai dan ma na zo ban iskan mai ba an ce ya tai Abuja sai ni mai dan ma tun nan ko ku wan safake au koko ala ala baihi abin nan da ka wakilta ni in sai dan ma ai na mai damma na zo na yi yawo ban samu nin mai damma abinka au da fatu ilaika samanu ko ko na ba ha kuɗi na na sai su kai ko na kawo ma kuɗi kamance hakan ba ni abin ga me suna ne la'ada au wadi a taka koko abin da ka bani ajiya ai na mai damma au kira daka koko bashin ka bashin da nan ranta rancin da ni gare ka kira rance rancin da ni ai na mai damma to falƙaulu ƙauluhu in an ka samu matsala shi wanga da an ka ce an mai don mai ce a shi kan bai sasar da an ka mai suwa ba shi ku wanga ce lalle ya mai suwa ba an samu matsala ba to in an ka tai kotu zancen wa za a karɓa sai ya ce falƙaulu zance ƙauluhu zance na shi wanga da an ka ba sai da abu ko an ka ba wani abu an ka wakilta shi ya kai ma wani wani abu ko an ka ba shi ajiya ya ce ya mayar ma wanda ya ba shi zance ne za a ɗauka don me saboda walmudawa aminun wanda duk an ka ba a ji amintacce ne don hakan ga tun da an ka wakilta shi na wakilta shi ya kai ma wani kaza ashe amintacce ne a wurina tun da hannun wakilta shi ya taya sai don min abu kaza nawa ashe amintacce ne a wurina don hakan ga in ya ce ya mayar ko ya sai suwa ya kawo kuɗi ko ya yi kaza ko ya yi kaza za a karɓi magana ta kun ji ɗaya amma da sharaɗi sai ya gama da rantsuwa sai a ce ya rance sai ko ta ce ya rance yan abin da ya shafi dukiya ne a cewa a shaidar ka in yana da shaida ya ka in bai da shaida to ya rance wallahi tallahi na mai dan mai abin da ya ce in dubu hamsin inda ya ce kai mallam ba wallahi na mai dan mai abi ne tun ran nan ko ku wallahi abin nan da ya bani sai suwa na na ji ya yi zagaya ban na mai da mai abi ne ko kuma na sai suwa na kawo mai kuɗi man cewa na yayi ko ku abin nan da ya bani ajiya wallahi na ɗauka na kai mai ko shi ya to har gida ya amshi abi ne sai ya gama da rantsuwa shikenan sai ko ta sallame shi tun dama amintacce ne muna tare to fal qawlu qawluhu zance ne za a karba ba na shi mai ƙara ba wa man ƙala wanda ya ce da fa'atu ila fulanin na bawa ne kama a martaniya da ka umarce ni dubu hamsin ba ni ce kai mallam basiru goya kuɗin da na ranta garai ko sai ya ce ya bashi fa an kara fulanun shi mallam basirun shi ab fulanun nan sai ya musanta ce shi kan ba a bashi ba to a kaza a yi fa Allah dafi'il bayyana shaida ta tabbata akan wanda ya ce ya ba su abu albani to wa a shaidar ka kaba mallam basiru to bai da shaida a shiya to biya kuɗin mutane sai a ce to ya rance ina fata kun fahimta fa'ala shi ne fa'alar dafi'il bayyana shaida ta tabbata akan wanda ya ce ya bayar wa illa in bai da shaida da mina sai ya biya kayan mutane bai ba su ba wa kazalika tamkar hakan ga ala waliyil aitamil bayyana al bayyana shaida ta tabbata ala waliyil aitam akan waliyin marayu mutuwa an kai an kaban ma marayu da dukiyarsu annahu anfaqa alaihim cewa ya ciyar da su amma marayun ba ga hannunka suke ba dukiyarsu a ga hannunka kila ga hannun uwarsu suke ko dai wani can ba gidanka suke kai ke kula da su ba dukiyarsu sun girma an ka ce batun dukiya ka ce a ka ciyar da su to nan ma miza ai sai a kawo shaida waye shaidarka au dafa ilaihim ko ko yace a ina ba su kuɗin su tun kwanakin baya nan ma sai ka kawo shaida ina fatar kun fahimta in ya zan ba gidanka suke nan kai ka ciyar da su ba wa in kanu fi hadanati amma in sun kasance cikin kulawa tai in nan gidanka suke marayon to sun da ubansu ya mutu da su da kuɗin su dun nan gidanka suke to wannan su duka za a gaskanta shi fin nafaka ga ciyarwa tun da an san ɗan adam bai zama bai ci abinci ba kuma duk abincin da suka ci nan gidanka suka ci to in ya zan ba naka naka ba su ba cikin kuɗinsu na haka yi musu wannan ka gani to su duka za a gaskanta shi fin nafaka ga ciyarwa fi ma yushbihu ga abin da ke kamantuwa an ba musu miliyan ɗari cikin shekara uku ya ce ai duk miliyan ɗari sun ƙare ga abincinsu yana yiwuwa yare su ci abinci miliyan ɗari cikin shekara uku to kaga shi yasa yace fi ma yushbihu ga abin da ke yiwuwa amma miliyan uku ne an yi shekaru sun canyi kuɗin su ina fatar kun fahimta wa sulhu ja'izun sulhu halal ne sulhu ya kasu kashi biyu akwai sulhu na jayayya ta magana wani yayi faɗa da wani a zo a yi sulhu sannan akwai sulhu na dukiya matsala ta dukiya ta shiga tsakanin wani da wani shi ba sai a zo a yi sulhu ko a yi hamala ko abin da ya kamanci haka nan duk ba nau'uka ne na sulhu ba ga abin da ya shafi dukiya to sulhu halal ne illa ma jarra ila haramin sai dai sulhun da ya ja zuwa ga haram kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulhu ja'izun illa ma harama halalan au a halla haraman sulhu halal ne sai sulhun da ya halatta haram ko ko ya haramta halal wannan kan bai halatta ba in za a sulhu a yi sulhu akan ka'ida ta shari'a ka a yi sulhu tare da haram ciki ne ka a yi sulhu akan sulhun nan ya ja ga halatta haram ko ko haramta halal to in ba haka ba sulhu wa sulhu khairun haka Allah ya ce sulhu alkhairi ne a tsaya a yi sulhu kaga nan ga sha'anin ma'aurata ne da ayi saki gara ayi sulhu ayi kokari a gyara abu biyu da lalata su gara gyara su matuƙa suna gyaruwa da sallah da aure sallah in ta samu rikici da ka jefar da ita ka kabbarta wata sabuwa a tsaya ka gyara ta kai kabla ko ba ta ya hilada bisa ka kabbarta sabuwa haka aure matuƙa akwai kafa ta gyara shi to a gyara shi yafi a ce a lalata shi shi yasa in an ka samu matsala ga aure zancin wa ake karba in an ka samu matsala ta ce ya sake ta yace bai sake ta ba zancin wa ake karba zancin miji ba zancin mace aka karba zancin miji shi ko yaji tsoron Allah ina fatar kun fahimta don haka da sallah da aure matuƙa akwai kafa ta gyara to gyara su ya fi lalata su to ina yake ina yake wa sulhu ja'izun sulhu halal ne illa ma jarra sai sulhun da ya ja ila haramin zuwa ga aikata haram to shi kan ba halal bane haramun ne wa yajuzu alal iqrar wal inkar sulhu yana halatta akan iqrari tabbatarwa wal inkar ko musantawa tabbatar da abu kaza kamar misali mutum yana neman haƙƙi gare ka yana biyar ka kaza kai ko ka ce a'a da wasu shigo nan sai a yi sulhu to yaya za a yi kaga sai a san da yadda an ka walwale matsalat wal amatul gara ku yanga marudiya wadda ta rudi mutane daga garar rudi gara ku yanga wadda ta rudi mutane wadda ta yaudari mutane yaya ku yanga ka yaudaran mutane ba kuwa ta tattaho mana nan ta sallama muna gidan bello ya bata kabila ga igar ta mallan ba kuwa nake da ina yake tace da yawure nake na jin wa'azinka ni dai na ga inda na so in taho in yi karatu kuma a samun mimiji ta zanna nan tana karatu lokacin da ana karɓar baki yanzu ba a karɓar baki this is for your information saboda da yawansu da shari suka tahowa can da ba a tahowa da shari yanzu ko da shari suka tawa don haka in kiɗi jiya mun yoko ta hadduthu lin nasi aqadiyatun bi qadri ma ahdathu min al fujur kak kuma ka'ida ta babba Umar dan Abdul Aziz ya faɗi wannan ana fara ma mutane alƙalanci gurgudun abin da sun ka har na fajirci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shari cikin zukata wanda ya taho da alheri ya katawa da zuciya guda yanzu ko mafi yawan masu sharin sun himmata masu tawa da alheri to shi yasa saboda rufe hanyar rufe kafa ta shari har masu alheri ka a saurare su buwa ya tahiya ta la alayya wala alayya mutum an san shi gidanka a shirin bane ta ya banna wani wuri ya tahiya ta baka san inda zaka bido shi ba kai za a kama wa ya ka saukar da shi baka san shi ba ko ya ma to gara ma ya ma banna da a ce wani yawa a gani kuma sun shayi to tunda mun samu labari ta yi ta faruwa to mu ce sai ta faru gare mu takwalci na takwali ɗaya abba yadda reza na da kai ba sai ta yanke shi ta ka gani to sai mace ta taho ta ce wallahi da gari kaza take ita dai ta taho nan da saboda ta yi karatu kuma ta sauransu an ka karɓe ta ta ce kuma ɗiyata don Allah a samu mata wani ustazu nan ashe ku yanga wani ce ta gudu koyanga ce ta gudano daga mai gidanta to ita ce al'amatul garra koyanga wadda ta ruɗe mutane ta zo da garari ko ta tazawwaju ta yi aure ala anna hahurratu akan ɗaya ce ba mu sani ba ashe koyanga ce gudu ta yau ko yau gobe yau gobe ka san da al'amarin yau da gobe take wata rana sai ga wasu mutanen garin sun fito sun hagane ta shi ne kike ta ce a wani wuri kike ta ce ai nan gidan bello ya bani sauka sun kawo sun kawo haɗa muka wala mun ga ko yaga ka ashe tana sakwato sai ya biyo ko da ya tafi na an aurar da ita har ta haihu to ya za a yi mu ga gaba mu sani ba rudin mu ta yi to ita ce al'amatul garra ko yanga wadda ta marudiya marudiya yayi da gagarar rudi bai'ul garari cinikin rudi koyanga marudiya ta tazawwaju da ta yi aure Allah anna hurratu akan cewa diya ce diya ce an ka samu wata an ka samu mata wani ustazu an ka aurar da ita ko to fa lisayidha akhadha in mai ita yattahu ya tabbatar da shedu shedu sai taho da shedu sun ka tabbatar da koyangarsa ce to fa lisayidha akhadha shikenan aure ya ya zannal and void mai gidanta ya sai ya karɓe ta ya tabbatar mai gidanta ya amshi abitai kaga ba magana aure wa akhadha qimatul waladi to yanzu ga da ta haifa ko ɗaya ya za a yi da ɗiyar to yanzu kaga shi wanda ya aure ta tunda rudi ne an kai ba da gangan ya aure bai san ko yanga wani ta ya aura ba shi matsayin ɗaya tace akan haka ya aure ta ko to ƴaƴa ne za a kwasa a tahe da su a'a to shi ko mai koyanga duk ɗiyan da ta haifa ka san bayi ne yana to ya za a yi to ya sai ka fanshi ɗiyanka shi wanda ya aure ta sai ya biya kuɗin ɗiya ne muna tare ta haihi ɗa guda yanzu ɗan ga yan an kai shi kasuwa yana nawa a ce yana dubu ɗari biyu to sai ka ba mai ita ita dai ko yanga ya amshi abitai ita shi ya amshe ta miji bai da wani kilan ba a cewa kuma ya biya mijin sadaki a'a sannan kuma ba a cewa ta biya mijin sadakin tun da an sadu mace ko da kaka an kasa da ta ci sadakin ta to to in mai gidanta ya amshe ta to dan da ta haifa fa shi ko uba ne sai ya biya kima tai sai ya rike abi ne shine yace wa akhdhu qimatil waladi mai itfalis sayyidaha akhadha mai ita sai ya amshe ta wa akhdhu qimatil walada kuma amsa qimar dan yawmal hukmi lahu yinin da an kai mai hukunci yaushe za a yin kimar ɗan rainin da an kai mai hukunci yau daga da ya ta kotu kotu ta hukunta cewa an shaidu sun tabbatar da koyan gata ta to shi kenan to ɗan nan yana kai nawa ce yana dubu ɗari biyu sai ya ce to uba ne ya biya shi dubu ɗari biyu shi kenan ya koma da ita muna tare to amma in ya zan sato ta an kai wani ya sato ta ko ya kwato ta ko ko da tattaho ta faɗi cewa ita hako yanga ta gudanuwa ta yi amma akan haka nan kuma wani ya aure ta to kaga duk ɗayan ta haifa tare da su za ana bayi na na mai gidanta don da gangan yayi in to in ya zan wanda ya kwato ta ko ya sato ta shi ya aje ta ya ci gaba da unhani da ita ko da ya ɗaura mata aure to da shari'a ta da an kai kotu na farko dai za a mai dama mai ita duk ɗayan da ya haifa kuma bayi ne sannan za a tsaye mai haddi na zina matuƙar ya sadu da ko da sau guda ne amma shi yawan kaga tun da ba sani ba rudi ne ta yi ta rudi mutane cewa ɗiyata akan haka an aure kaga babu haddi kuma ɗan lahiya lau yake amma dai sai ya biya mai ita kimar ɗan wa minista haka amatan duk wanda ya cancanci ku yanga kamar irin wagga da ta kawo mana farmaki ta taho nan ta ce ɗiyata ba mu sani ba sai da baya ta bayyana mai gidan mai ita ya tawaye ce wala boya ta ta kuma ya kawo shaida ba an ce a bashi abi ba to duk wanda ya cancanci ku yanga qad waladat wadda ta haihu to falahu qimatuha to an saki wata magana in ta haihu ga wancan tunda shi wancan kaga ba kwato ta yayi ba rudin muna ta yi sai an ka ce a yanzu ba an satta zai yi ba sai ya biya kimata da kimar ɗan da ta haifa shi mijin sai ya biya kun fahimci yadda maganar take kaga da farko an ka ce shi mai abin ya afshi abitai zance na biyu an ka ce a ba amsa zai yi batun ta riga ta yi aure har ta haihu to shi wannan mijinta ya biya mai ita kimata da kimar ɗiyan da ta haifa shi kenan ya ci gaba da zama da ita to in ya biya kimata yawan ta komo mi gare shi ta koma ku yanga ta aure ne ya mutu a kware ku tun da yau yanta ya yi to kaga ta koma ku yanga ta don haka in yana son aure ta sai ya yanta ta sannan ya koma aurenta shi ne wa minista haka amatan duk wanda ya cancanci ku yanga kadwala da wadda ta haihu to falahu qimatu ha qimata ya tabbatar mai wa qimatul waladi da qimat dan da ta haifa yawmul hukmi ne da an kai hukunci wakila an ce ya khudha a zai amshe ta wa qimatal waladi zai a shi wanda ya cancance ta zai amshi koyan gatai sannan sai a yi kimar dan kaga kamar magana farko kenan da ya fara kawowa wakila an ce zance na uku kenan an ce lahu qimatu ha faqad a dan da ta haihuwa baya da illa kimar ta dai shi mijin ta zai biya shi tunda shi mijin ba kwato ta yayye ba kuma rudi ne ta yi ta nuna ba da gangan ya aure ta ya san ko yan gaya bace ba zai biya kima da ɗiyan da ko ɗano ta haifa nashi ne bai biya kima amma zai biya shi mai koyon da kimar ta illa an ya tara samana sai dai in ya zaɓi kuɗi ne shi mai ita kaga kenan zai karɓe ta sai dai in mai ita ya zaɓi kuɗi wannan sai ya bashi fa ya akhudhahu min al-gas sai ya karbi kuɗin daga wanda ya kwace ta allazi ba a wanda ya sayar da ita to in wani ya to nan in ba ita kawo mana farmaki ba wani ya kwato ta ya taho da ita sai ya auren ma wani ko kuma ya sayar ya auren ma wani to ke to ran da duk mai ita ya taho da shaida an ka tabbatar da tashi ta wa zai biya shi kuma wanga da an ka auren ma hatta haihu inda yake sai an ka ce wancan da ya kwato ta shi zai biya ne ba mijin da ya aure ta ba muna tare to fa ya khudhu min al sai ya karbi kudin daga wanda ya kwace ta allazi ba ha wanda ya sayar da ita ya kwato ta yato ya sayar da ma wani walau kanat biye da gasibin da ita ko yanga ta zanga hannun wanda ya kwato ta wanda ya sato ta da can inda mai gidanta ya taho da ita nan sai ya aje ya kama ya yi sadaka da ita fa alaihi alhaddu haddi ya tabbatar mai tunda duk saduwar da ya da ita zina ce wa waladuhu raqiqun in ta haihuwa mai da kuma duk ƴaƴa ne bayi ne dan da ta haihuwa bawa ne na shi mai gidanta ma'aha tare da ita lirabbiha bawa ne na mai gidanta don haka da ita duk ɗiyan da ta haihuwa zai amsa abi ne ya koma da ita shi ko mai kwace a yi mai haddi wa mustahiqul ard wanda ya cancanci ƙasa kamar fili ko gona ba shine ƙasa ba wanda ya cancanci ƙasa ba da an amara bayan an raya ta irin rikicin gada aka yi na hilaye sai dillalai su zo su hada da mutanen land and housing baka da wance to hilanka sai da sai dan mawani shi ko bai san na rikici na ba wanda ya sai an sai dan mai mizayi sai zo ya aza gina to kaga gina ga ai raya wurin nan ce ho madalla to yace wanda ya cancanci ƙasa ba da an amarat bayan an raya ta to ya dafa ƙimatul imara zai bayar da ƙimar raya ta da an kai ƙa'iman tabbace shi wanga da an ka sai dan mai in ya zan wanda wanda wani ya sai dan mai shi bai sani ba kana sayin hili eh an zo mai da takardu ga son bai san na jaguna ba ya sayi ya yayi gina sai wanda ya san hilin ga na wancan nace a shi wani ka gina hilin ka na wuri ka zace a yace to wala gina na can ko da yazo iska mu gina ta ya tsawo yazo ya bincika wani ka gina kai ya an kai ka to ka gina mai ai sai ni ga takarduna sai an ka tai an kai kara kotu sai ta bayyana wancan da ya sai dan mai wancan ya sai dan mai shi yayi rashin gaskiya kaga shi wanga da ya sai bai da laifi mutukan bai san na rashin amma in ya san na rashin gaskiya na ya sayi to yana da laifi amma yanzu bai san na rashin gaskiya na ba dillali kawai ya iskan mai ya ce ga hili in kana saye ga takardu an kai ciniki ya biya to kuma ya zo ya azagi na to yanzu a ƙaza a yi shi kenan kaga shi mai filin mai filin sai ya biya shi ƙimar ginar da ya yi shi ne rayawar da ya mata fili ne yana gari kotu za tabbatar mai hili ne shi mai hilin shi kuma wanga sai a biya shi kimar ginar da ya yi tun da shi ba kwace ya yi ba amma da a ce da gangan ko kuwa ya san hilin na rikici na ba na dillalin na ba ya sai to wannan baya da abin da a ce ta yi cire gina ta yi in gona ce ta yi cire shikka ta yi in itacen da bi ne ya shuka ta yi cire itace ne a ba mai gona gona ta yi la la lamina na ya annabi ka ce a cikin hadisi la haƙa la arƙi zalimin babu haƙƙi ga zuhan azzalimi duk wanda ya zalunci ya kwaci abin da ba ka san hili ba naka na ba ka ta kai gina ko ka yi shuka ko ka dasa itatuwa to wannan aikin da ka yi duk baka da wani haƙƙi za a umarce ka cire in baka iya to shi mai gona zai sa a cire amma kai za ka biya kuɗin aiki ina fata kun fahimta to inda ana to abinda an matsala su dillalan da ke wannan rikicin tare suke da yan sanda da alƙalai duk karnin farauta suna da sun ta sun sai su kai don ko ka kai ƙara sai aka mai mata ka dawo gobe kai ka gaji aka bari tare suke da su duk jama'ar daita ta gambo ba a wuce shaidan kaddara ba shi yasa duk wanda ya zo ya yi gina kana zane ɗaya a ce ma an gina shi ko da haka za ka iska ma an gina hilanka abu ya zan darga to yana yake to yana yake fa in aba in ya kiya da fa ilaihil mushtari to shi mai sayi ya tunkuɗa mai qimatul buqa qima hilin barahan yana fili fallau babu shuka babu gini shine barahan kenan an yi magana biyu wanda an ka tai an ka raya fili na yana da filin an ka yi gina ko yana da gona wani yadda ya yi shuka ko ya dasa itace to shi wannan in ba kamawa ya da gangan ba sai dan mai an ka bai sani ba to a biya shi kudin gina ta yi in kuma shi mai hili ya ce bai biya to shi ya biya shi kudin hili na yi shi wanda ya ginin ya biya shi kuɗin hili ne ina fatar kun fahimta to fa in aba in shi kuma ya kiya yace bai biya to kana sharikai ni to sun kasance abokan tarayya bi qimati mali kulli wahidin da ƙimar abin da ya tabbatar ma kowane sai a diba a gani shi wanga shi adda hili shi kuwa wanga shi adda gina ko tunda shi ba kwace ba sai dan mai an kai cikin rashin sani to an ce mai hili ya biya shi kuɗin gina ta yace shi bai da kuɗi shi ku an ce ya biya mai hili kuɗin hili na shi ma yace bai da kuɗin saye to yanzu kenan da hilin da gina sun kasance abokan tarayya sai a samu dillale su wa hilin kuɗi hilin yana nawa a ce yana miliyan biyu shi ko gina ta yi mata kima tana nawa ya kashe miliyan guda kaga mai hili shi adda miliyan biyu shi ko shi adda miliyan guda don haka kenan wanga adda haƙe biyu shi yana da haƙe guda ga wurin haka su zanna su walwale rikicin su to mu tsaya nan ko to wal gasib wan amma wanda yayi kwace wanda ya kwata zuwa ɗaya kai kan ga hilin mutane ka ta ka azagina wanga wanda ya sayi cikin rashin sani bai sani ba yaudara ta an kai to amma wanda shi kwace ya yi hili ɗaya ka isgama ka zo ka azagina ko ko ka ka shuke yumaru ana umarni ne bai kal'i bina'i da cirgina ta sai a ce ta yi cirgina ta ko ɗari ba a bashi la haƙƙa la arƙi zalimin babu haƙƙi ga zuhan azzalimi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam za a umarce shi bi kal'i bina'i da cirgina ta wa zar'ihi in shuka ce je ya cire abi ta wa shajari in itace na yadda sa je ya cire abi nai haka kawai za a umarce ba a biya ne ko ɗari wa in sha'a a ɗafa rabu haƙi mata zalika zalikan nukudi to mu dai tsaya nan to Allah ya sa mana albarka ga abin da muka karanta madalla kaga waɗannan duk rikitta ne da ke samuwa tsakanin mutane to duk ga su an walwale to sai an ka saka alƙali ba ka karanci ko da risala ba to ƴan an haka ma ga shari'a za ka yi iyaka duk wanda ya kawo kuɗi shi yasa da mai gaskiya da mai ƙara da wanda aka ƙara kowa sai ya kawo kuɗi shari'a ta kuɗi ta to wanda a ba gaskiya duk wanda kuɗi ne sun kai yawa duk al'ummar da ba a ƙwato ma mai rauni haƙƙi ne daga mai ƙarhi ya Allah zai tsalkake wannan al'umma in ji annabi ya Allah zai tsalkake su to al'ummar mu kenan wanda ya fi kuɗi yau shi adda ƙarfi Allah ya shirya da mu.